al-imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala yana mana bayani akan kasuwar ilimin tauhidi a hukunce-hukunce guda biyar da ake da su na shari'a tun daga farilla wajibi kenan har zuwa mustahabbi mandubi kenan har zuwa makaruhi har zuwa mubahi sannan kuma yanzu zai mana bayani akan al-muharram minhu wanda jiya mun fara bayani akai yace an-nazru fil mantiqi shine bincike a cikin ilimin mandiki wanda mun yi tarjihi mun kawo maganganun malamai kashi biyu wal khulfu fi jawazi lishtighali bihi ala thalathatin aqwali فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يؤلم والقولة المشهورة مشهورة الصحيحة جوازه لي لصالح القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب إن جاء الإمام الأخضر ما الأخضر يفعل حقا wannan ne waɗannan ne wannan tarjihin cewa in mutum ya san alkur'ani da sunna to ba laifi ya karanta mandiki kun ga abin da zai gaskata maka ka a wannan zamanin namu ashir muhammad al-amin shanqiti rahimahullahu ta'ala yana da littafi akan mandiki littafi da ya rubuta akan mandiki nashi na kashin kansa sannan kuma yana da littafi adabul bahth wal munazara wanda shi ma ilimin mandiki ne kun san adabul bahth wal munazara fanni biyu ne wani fannin ya kunshi suluk da kuma wani bangare nasa ya kunshi suluk tattaunawa ya za ka kai makanka tarbiyya in kuna tattauna da mutum ka zama mai natsuwa ka wannan suluk ne sannan kuma akwai mantiki a ciki ka'idojin da ake amfani da su wajen tattaunawa irin su abin da suke cima a taslimul jadali ya za ka yi da mutum idan ya kawo sassatsa da sauran irin waɗannan to so daga koyin ilimin mandiki ba laifi ba ne idan mutum yana da littafi ya san littafin Allah da sunnan manzon salama kuma mandikin da ya kasance ba a cakuɗa shi sosai da falsafa ba kamar littafin shi a shi Muhammad Al-Amin Shinkiri din kamar littafin Isa Guji da kuma littafin shi Akhdar eh na faɗa mana sunansa ko As-Sulamul Munawwaq fil Mantiq to shi ne sai ya ce wa nafsi da kuma bincike a game da annafs kun san akwai annafsul ilahiyya duk filosofi ne to bincike game da wannan wal aqli da hankali wal kulli da kulli wal kulli akwai bambanci tsakanin al kulli da al kulli in kun zo man da kin duk kwasan su wanda suke su sani wal ard da kuma al ard al ard wal jismi da kuma al jism al ard shine abin da yake abin da yake abin da yake iya bujurowa aljisum aljisum kuma jiki shi yace wa hadhihi al-adwa'u wa hadhihi al-adwa'i muhlikati da kuma waɗannan cututtukan masu halakarwa duk abin da suke da alaka da falsafa al-imamu az-zahabi rahimahullah yace mutum ya nisance su kai ya koye su a cikin duk da an sa su a cikin littafan da ake ce ma littafan ilmul kalam ko littafan tauhidi mutum ya kauce ma wannan mun gane faslun fasali min al-ulum al-muharramati daga cikin ilmoman da suke haram ilmu sihiri ilmin tsafi ilmin tsafi ilmin koyon yadda ake asiri wanda malamai sun yi ittifaki akan cewa haramun ne amma an samu kamar irin su al-Imam Fakhruddin Razi rahimahullah yi shuzuzi yace ya halasta a koyi ilimin sihiri amma qauluhu maghdudun alayhi magana sa ba daidai bace koyon ilimin tsafi haramun ne koyon ilimin sihiri haramun ne kafirci ne ma zai kai mutum gare shi wattabau ma tatlu shayatin ala mulki sulaimana وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون سوداكا koyon sihiri haramun ne wal kimiyya da kuma ilimin kimiyya shi ilimin kimiyya shine ilimin koyon koyon kudin kudin ƙarya kudin bogi shine alkimiyya al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yana cewa man talaba al-ilma bil kalam tazandaq wa man talaba al-mal bil kimiyya'i uflis duk mutumin da ya nemi ilimin tauhidi amma ta hanyar ilmul kalam to ta zan da sai ya zama zindiki wa man talaba al-mal bil kimiyya wanda kuma ya maida sana'arsa ita ce alkimiyya da ita yake neman kuɗi buga kuɗin jabu to uflisa sai an masa wawa sosai ya zama muflis tun a duniya sai ya zama bankrupt sai an masa wawa su wa ɗiyaratu haka nan koyan canfi da yin canfi kaga hata wanda ake koyarwa a aiki a makaranta a hausa shi dai kaji haka ake lissafo su ko ba a yi a hausa ba a cikin al'adun hausawa ana koya ma mutane canfe-canfe malam sa'adu zungur yana lissafa matsalolin arewa ya ce arewa zumunta ta mutu sai ihu sai sharholiya ya ce canfe-canfe da tsibbace-tsibbace ko a ciki ya ce malaman ƙarya 'yan duniya a wata a wata nuska aka ce malaman banza in duniya to in dai arewa ta cika waɗannan duk bayan ya gama lissafa ta ce babu shakka yan kudu za su hau doron mulkin najeriya in dai arewa ana waɗannan abubuwa kuma dama can a baya yayi inzari ya ce in kun ka bari jama'ar kudu suka hau mulkin najeriya za ku ɗora faɗar da na sani da mun bi jawabin gaskiya ba sauran mai bumbuni kowa ya san zai sha wuya to a wannan duk maganganun aka ɗauke su banza aka ɗauke su banza ta ga sunan Allah ta'ala ya gazgata waɗannan bayan Allah waliyan Allah su sa'adu zungur ɗin nan muna shi musu fatan waliyan Allah ne na magana ta fito ƙarara ga ta nan muna gani to waccan ba waccan ba waccan ba ba ra waccan kai ba wancan wancan zaben da aka yi duk sai da aka yi ta karanta wa mutane waɗannan baitotan ta jama mutane su ana tunasar da su kun san wannan bari mu shigo da wani bayani wani bayanin ke jawo wani shi shugabanci da kake ganin sa Allah ya halicci shugabanci al-imam ibn khaldun a cikin muqaddima yake cewa shugabanci yana da wata hafisa yana da wata sifa ita ce al'asabiyya duk shugabanci na bukatar al'asabiyya me yake nufi da al'asabiyya shine ya zama akwai kabilar da an san su su suke wannan shugabancin ko an san jama'ar da su an musu shaida sun iya wannan shi yasa wasu mai ce innamal a'immatu min quraishi sannan manzo sun ce la yazalu amru ummati khairan ما وليها اثنا عشر إماما من قريش بزا أبو شيبا الخير الأمة الذي تبت متكر shugabanni goma sha biyu daga ƙurayshawa suna shugabantar su suka shugabance su yan jiya sai su da wannan hadisin sai su wai da su ake wai imaman su ne guda goma sha biyu a ciki ba wanda aka taba mubaya a sai mutum biyu daga sayyidina ali sai sayyidina muawiya kai daga sayyidina ali radiyallahu anhu sai sayyidina al-hasan sayyidina al-ali radiyallahu anhu ya shekara hudu da watanni shida shi kuma sayyidina al-hasan ya shekara watanni shida amma sauran guda goma sha biyu nan gabaki ɗayan su hakimai ne amma marasa karaga duk an nan da ta hakimi hakimi ne amma bai da gari ba su taɓa shugabantar kowa ba tun daga al-husain radiyallahu ta'ala anhu har zuwa mahajinsu wanda ba a san shi ba to a imma shugabanci yana buƙatar asabiyya akwai mutanen da su suka fi cancanta su shugabanci daga cikin khasa'is na mutanen da ake son shugabanci ya zama kabila su suka fi yawa ya zama su suka fi yawa a cikin al'umma duk lokacin da kuka ɗau shugabanci kuka ba minority wallahi sai kun ga bala'i saboda shi tunanin shi shine kabilar su sannan mutumin da ya taso ya taso a gidansu irin gidan nan ne da almajirai su ta cin abinci ana yawan baki a gidan to za ga idan mutum ya taso ya girma za ga ya fi iya da- ya fi damuwa da sha'anin al'umma amma irin masu taso wannan daga su sai gidan turawa irin falo ɗaya din nan nan ɗakin maman shi ɗakin baban shi kenan su kulle gida ba wani mai shiga gidansu to idan ya taso za ka ga bai cika damuwa da al'amarin mutane ba amma mutumin da ya taso a gidansu ya taso gidansu gidan hidima ne babban gida ne to za a gan shi ya fi damuwa da al'amarin al'umma ku ce ku da wannan ku gani su sadda wani duk abin da ya taso abin da suka sama kenan sun taso a gidajensu gida ne na hidima gidan al'umma shi yasa tunaninsu ya zama na al'umma mala abuka gumi abin da ya sama kenan ya taso gidansu gida ne na al'umma gida ne da ake shige da fice a dafa abinci a yi ta ci so da shi yasa suka taso sun sun damu da al'umma amma irin waɗannan mutanen da tsintattun maguna ne ba a san daga inda suke ba ku ɗauko su ku ba su shugabancin al'umma wallahi tallahi bala'i ake samu duk waɗannan bayanan fa suna nan a cikin siyasa an yi bayanin a cikin siyasa amma ina hankalin mutanen mu ke tafiya ina hankalin mu ke tafiya kuma ka duba ka gani duk wani reforma duk wani musulmi ka je ka karanta tarihi duk wani musulmi in ka karanta tarihi za ka ga ya fito ne daga gidan gida babban gida in an ce babban gida ba ana nufin baban shi ya zama sarki ba a akwai mutumin da a cikin al'umma yake ba sarki bane shi kila malami ne kila ma ba malami bane amma mutum ne wanda shi mai hidima al'umma to sai ga Allah ya fitar da wani a cikin gidansa Salahuddin al-Ayyubi ai baban shi ba ma- ba ba- ba wani malami bane. Baban shi ba sarki bane amma akwai babbannin su su abin nan abin nan Mahmud Zanki da sauransu su ne waɗanda suke malaman sa amma shi a karkashin kansa baban shi ba wani malami bane. Amma gidansu gida ne babban gida. Gida ne da aka taso an saba mu al'umma hidima. Duk ka je ka duba za ka ga haka yake. Amma waɗannan kaskantattun mutane, tsintattun maguna, wadda ba su mage in tattan mage ina take mage ka ɗauko su ka ba su shugabancin al'umma wallahi bala'i ake sha Allah ya fitar da mu kawai sannan wasimiya sannan da ilimin simiya shi ma nau'i ne na tsafi nau'i ne na tsafi Hmm? su abubuwa ne ake kawowa ya kawo maka wasu misalai a kwakwalwa kawai misalai ne na kwakwalwa amma a zahiri ba su shi kenan sai a hudar da kai da su to su ne ashimiya wa sha'abaza sannan da sha'abaza kulumbotai ha hada ha hadan wasu abubuwa shi kenan sai a fitar maka da sakamako kaman dabo kaga dabo ai ai ai kulla- kumbu- kulumbotai ne na sha ba da labarin wani mutumi da aka yi a cikin wadar zariya lokacin muna yara muna ce mishi mai tusa abu a hanci baduku ne kasan a arewacin Najeriya ba kusan arewacin Najeriya ba kusan duk Najeriya duk wata sana'a to sai ka ga masu sana'a suna da wasu abubuwa da suke ji kamar na mu'ujiza mu'ujiza ne nasu ko wani wani farkon fitowa kilifa farkon fitowa kilifa nan ta ba ta dade ba fa ta aski zuwan ta mu dai nan to to wani wanzan yake ce mu ya ce "Ah, su je su yi askin mana yake faɗa min ya rasu ya ce su je su yi askin in sun yi askin za su iya abin da muke yi ne ya ce ba za su iya cire belu ba ya ce ko za su cire ya ce mini mai shiru ya ce ba za su iya ba za su iya ba- suna ba da magani ya ce ba za su iya ba da magani ba ya ce to mu nan da kake ganin mu ma idan mutum ya mana sai mu aika maka da gashi sai mu aika maka da gashi to kaga duk sha'abaza sai su aika mutum da gashi kai ta aman gashi mutum kai ta ga- ya ta aman gashi kenan sai an kira su ce ko mu yi kaciya ai kaciyar ta ƙi warkewa ya ban labari ya ce akwai wani mutumi ya ce kakan shi ne shi ne mai kaci shi ne wanzamin wani gida ya ce lokacin shi kenan sai ya tafiya yi tafiya sai aka ce ai ba zai dawo ba sai aka kira wani wanzami ya ya kaciya ya ce yana can sai wani ya tashi daga nan garin sai ya tafi ya je kai mishi labari cewa ai da baka nan ga wanzan wani an kira shi ya ma gidan da kake musu wanzanci kaciya ya ce to daga can ya aiko ya ce tabar ke magani shi ke nan kawai sai kaciya ta riɓe kaciya ta zama ɗanya duk kaciyar da ka san kuma irin kaciyar da ake yi daɗin nan yara ake tattarawa ko ba mutum ɗaya ake mawa ba sai a tara yara goma sha biyar ashirin duk babban gida ne sai musu kaciya shi kenan ranar ranar yanka kaza ta zo sai a ce kowa ya zo ya jefa kazar da yake so sai kawai mutum ya jefa dutse duk kazar da ya nuna ita za a kama a yanka mishi da ya rama mutum kaciya kashi ana sai mashi kan kifi to ya ce ya ce ya ce ya ce mini ya ce ta warke ya ce ba ta warke ba ta zama danya ya rantse min da Allah ya ce sai da ya dawo sannan aka je aka bashi haƙuri aka yi aka yi aka yi ayari jama'ar gidan gabaki da suka tafi aka je aka bashi haƙuri sannan ka ce ta warke to duk ka ga sha'abaza ne tsafi ne duk nau'i ne na asiri tsafi ne haramun ne kafirci ne kuma watanjim haka ta ilimin abin nan taurari alakanta abubuwa da taurari yanzu masanin taurari ilmin nujumi litta'asir ilmin nujumi litta'asir idan ya zo yanzu sai ya faɗa maka kowane tauraro da irin tasirin da yake da shi a rayuwarka kuma ya zo yana cewa in tauraron nan ya ɓullo kaza to shi ce in tauraro kaza ya ɓullo to kaza zai bayyana ko za a yi kaza ai shi yasa hatta ruwa suna alakanta shi da da taurari shi yasa manzon sama ya ce Allah ta'ala ya faɗa a cikin alhadisul qudsi hadisin Khalid ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi rana an yi ruwa ne an yi ruwa da safe da an kwana ana ruwa aka tashi shine manzon sama ya tara sahabban shi yake musu wannan jawabu ya ce Allah ta'ala ya masa wahayi ya ce a yau din nan an wayi gari akwai masu imani da Allah akwai kuma wanda suka kafirce ma Allah wa man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fa zaka kafirun bi wa mu'minun bil kawkab duk wanda aka wayi gari sai ya ce da aka yi ruwa ai tauraro kaza shi ya bayyana watan August ai in aka zo watan August ana ruwa to Allah ta'ala ya ce wannan shine wanda ya kafirce mun kuma ya imani da taurari ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب أما وندي يشي الله نيمن ruwa da falalarsa da kuma jin kansa da tausayinsa to wannan shine wanda ya imani da Allah kuma ya kafirce ma taurari to at-tanjim kenan warramli haka dan rubutun kasa zanen kasa bugun kasa masu bugun kasa kun ga akwai littafai da aka rubuta akan wannan in ka je zaure malaman zaure wanda ba su jin tsoron Allah ba mutanen kirki ba daga cikinsu sai mutum ya ware 'ya'yan shi ma kawai ke koya mawa shi yasa Allah da ba azzalimi bane sai ga yana mutuwa zauren ya mutu sai dan ya koma bokanci wallahi akwai yara akwai ya matasa da yawa da muka taso da su wasu mun yi karatu a wajen iyayensu duk sun daina karatu sun koma bokanci wasu da su muka fara karatu a zaure ana zama shi sunan da mutum ya dan fara bige-bigen nan sai 'yan mata su fara zuwa wajen shi ba su da miji shi kenan wata ba ta son a mata kishiya wata an mata kishiya tana son ta hau ta danne ta tafi ta sai su fara zuwa wajen shi kenan sai yan siyasa kanana su fara zuwa wajen sai kidan can ɗauki mutum an tafi da shi Abuja shi kenan ba shi ba karatu wani dama kila iya kashe kurtubi ya kulu ya hail kurtubi yuddani shi ke ya gama karatu fadarat alaihi shururu kulluha to kaga wannan bala'i ba yadda za a mutum ya shiga cikin wannan harka Allah ya bar shi kuma da ilimi mai amfani Allah ba zai bar mutum da ilimi mai amfani ba wa ba'dha kufrun surahun wasu daga cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa kafirci ne tsantsar kafirci wa minha ma yahsulu min alkitaba daga ciki kuma akwai abubuwan da suke faruwa ta hanyar rubutu rubutu ake kaga akwai littafin da ake ce mishi ummun musi littafi ne duk da wasu littafan ba a faɗin sunansu akwai littafan da ba a faɗin sunansu saboda gudun sharri shedan ba bai kamata ma ka san sunayensu ba na dai kuskure na faɗi ɗaya in mu musi ba kaga littafi ne na tsafi haka za ka gan shi a zaure za ka gan su ga su nan wani kungiya ka ƙato shi ake hahaɗa abubuwa da shi a haɗa wancan da wancan a haɗa wancan da wancan kuma wannan su ne sharrin ƙasar nan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya shiryatar da mu ya albarka a cikin rayuwarmu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu ci nasara a rayuwa to wannan shine ƙarshe akhiru walhamdulillah wannan bayanan na shi na yadda aka samo littafin ne mun gane to shine shine nan ya kama ka as-sama'at din amma ba mu ba mu da bukatar sa so daga abin da muka karanta a cikin wannan littafin daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana to shi ne wannan ina jin kowannen mai yana da wayewa cikakkiya a game da ilmoma da kuma yadda hukuncin neman kowanne daga cikinsu